بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barka mu sake haduwa a zagaye na biyu na daura da muke gabatarwa daga wannan babban masallaci da ke fadar mai martaba sarkin buhari allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi lafiya a ƙarƙashin majalisin sheikh abubakar muhammad muhammad allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi lafiya da kuma sabati akan daidai mun fara risalar nan ta babban malaminmu muhammad kabir bin umar almarwi wanda ya yi game da وجوب توجيه الأمة إلى وجوب توقير علماء الملة وخطورة الطعن فيهم زامو تشغبا أشافينا هدو إنما ليتي ولعل من أسباب هذه الطعون من بعد من يدعي العلم حب الرياسة yanzu malam a cikin gabatar wannan da yake yi zai fara gaya mana daga cikin dalilan da yake kai masu zagi da cin mutuncin malamai suke yi ya ce, Ta yi wasu daga cikin masu cin mutuncin malamai, manyan malamai ne, an san malamai ne, amma kaga wani ya zo yana ta ci musu mutunci. To, akwai yiwuwar wasu daga cikin masu yin hakan suna yi ne tare da cewa suna dawon masana ne su ma, wasu masu ce su ma malamai ne, ya ɗaura wa kan rawanin malanta, ya ce, amma ba komai sa yake haka ba, neman matsayi ne kawai. ko ya zai yana neman wani recognition a wajen jahilai ko a wajen masu mulki ko yana neman ya samu ya shiga fada duk za ku zo ku ji gaskiyan wannan zance wallahi mafiya yawan masu yin wannan abun ai kowa dai yanzu a zaman duk a zamanance muna shaida haka wani kawai babban burin shi malam wane yana da followers shi ma yana son ya samu followers malam wane yana ƙara jama'a in zai yi wa'azi shi ma yana son a rinka taruwa in zai yi wa'azi da aka bari ya zo ya ta zagi yana cin mutuncin malami babba wanda kowa ya san shi don ya karkato da hankulan mutane zuwa gare shi wani kuma yana so ne ya samu karkashin mai mulkin wannan yankin da yake ya samu a shigar da shi shi ma a bashi wani pa haka shi kenan da an bashi pa sai ka ji shi shuru ba ka ƙara jin bakin shi kuma haka ne kowa haka ba jama'a Allah ya kyauta ya ce to mafiya yawa wasu suna yin haka ne domin neman matsayi a riyasa wal hasad wasu kuma hasada ne idan suka ga wanda Allah ya yi wa wani baiwa sai su rinka yi mishi hasada qala al fudayl bin iyad bari ka jira cikin zantuttukan wannan babban malami malam fudayl dan iyad yana cewa ma min ahadin ahabba riyasa illa hasada babu mutumin da Allah zai sa mishi ciwon san shugabanci ko matsayi face sai an sai an jarabce shi da yi wa mutane hasada duk wanda ya jarabtu yana son ya zama shine shugaba yana son ya zama shine a sama wallahi sai kun ga yana da cutan hasada saboda mulki da matsayi na Allah ne Allah na baiwa wanda ya ga dama ne to in Allah bai baka ba sai ka kawai ka dauka Allah bai baka bane amma sai ka sa wa ranka dole fa sai kayi to tabbas daga cikin cututtukan da za a jarabce ka da shi akwai hasada jama'a Allah ya kyauta sannan me sannan sai ya ce wabaga sai ya rinka ainihin jin haushin mutane ba gaira ba dalili ya ta musu shari yana musu kazafi duk wani abin alkhairi da zai yi sai ya ce to me ba za mu iya ba ne ai mu ma duk za mu iya barazan banza mu za a nuna wa an yi jami'a mu za a nuna wa digiri digirin banza digirin duk shi ne sai ya rinka jin haushin shi sai ya kuma rinka yi mishi hasada sannan ne sai ya ce wata tabba a uyuban nas sai kun gan shi ba shi da aikin fari sai na baki zai ta ƙoƙarin neman ina ne inda wane ya gaza saboda ya zo ya yada shi cikin mutane ba ga yi nan ba mun ce dama ba komai ba ne to ga kaza ya yi zai ta neman aibin mutane ne aikin mai son shugabanci kenan jama'a la haula wala quwwata illa billah sannan sai yace wa kariha an yuzkara ahadun bi khairi sannan da dai da wahala kuje yana fadan alkhairin mutane sai dai kawai alkhairin kansa ya ta nuna shi ne fa ya iya fa shi ne fa inda za a ba shi shugabancin zai yi kaza to wane da ya yi fasa ya ce da Allah me ya yi shi wannan wane ya ba za ku taɓa jin alkhairin kowa a bakin shi ba wannan haɗarin ne hasada kenan Allah ya kyauta wannan zance nasa yana cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli ne al-Imam Ibn Abdul Bari wa qala Malik bin Dinar wani babban wali Malik dan Dinar shi ma bari ku ji abin da yake cewa kafa bil mar'i khiyana an yakuna aminan lil khawana haka ake karantawa kafa bil mar'i khiyana an yakuna aminan lil khawana an gano wannan da kyau ko yace ya ishi mutum ya zama mai ha'inci mara gaskiya maci amana ya zan yana ha'intan mutane amma kuma yana nuna wa mutane shi ne amana ne shi idan shugaba ne a waje zai je ya rinka ainihin wato ci da sunan waɗanda yake shugabanta kuma nan ya zo ya ta nuna musu kuɗi na ma fa nike kashewa fa kun gani ba ma ni da albashi ma a cikinku saboda mutane talakawan su rinka tausaya mushi kana lil kana kha'inan wa yarawun nasu aminan macuci ne amma yana nuna wa mutane shi fa mutumin kirki ne ba kuma ana mashi kallon mutumin kirki yace to wannan kada ya ishi mutum ya zama mahayinci Allah ya kyauta wa kafal mar'u sharra Allah ya kuna saliha malam malik dan dinar yace ya ishi mutum ya zama masharranci ya zama ba mutumin kirki bane shi wa yaqa'u fi salihin kuma kullum kaji yana sukan mutanen kirki sana'an shi kenan aikin shi kenan kullun sukan mutanen kirki wannan zance shi ma yana nan cikin sifatu safwa haka al-imamu al-baihaqi ya fitar da zancen a cikin shu'abul iman wa qala abu asim an-nabil wani babban malami abu asim an-nabil shi ma yana cewa la yadhkuru an-nasa bima yakrahuna illa safala la dina lahum babu waɗanda zaka ji kullun aikin su kenan faɗin aibin mutane, sukan mutane, gulmansu, bai da wani sana'a sai wannan ya ce sai waɗanda suke sakarkaru a cikin mutane, wanda bai san ciwon kanshi ba, bai san me ya kamaci kanshi da kanshi ba, a sai dai kawai ta maganganun mutane. Ya ce, to duk wanda ka gan shi irin wannan, to sakarai ne. Allah ka raba mu da sakarci. Sai ya ce, Kala ta'ala, bari ka ji abin da Allah ya faɗi game da wasu irin wannan ɗabi'a na hassada wanda shi yake kai su zuwa ga taba mutunci masu mutunci Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli asali aya yana magana ne game da yahudu da nasara ko kuma yahudu bil akhas suna yin hasada ne wa mutane annasu anan ai larabawa ala ma atahum Allah min fadli akan bai wanda Allah ya musu na aiko manzon Allah a cikin su faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikma Allah ya ce ai kafin yanzu ‘ya'ya da jikokin annabi Ibrahim mun ba su littattafai kuma mun ba su ainihin wato annabta, wa a tainahun mulkan azima daga cikinsu a waɗanda muka ba mulki mai girma, da haka Allah shi ya san inda ya dace ya aje mulkin shi, Allahu a'alamu haifiyar, to in Allah ya sa shi a nan, sai ka bar wa wanda Allah ya baiwa, kai ma ka nemi naka falalanta wani wajen, amma ka ce a na wancan ɗin nan ne, kai ba ka so sai dai kai, kai ka fi cancanta, to shi kenan hasada ya bayyana abin da ya kai yahudawa suka rinka yin hasada kenan shine Allah ya ce hasadan min indi anfusihi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ko a cikin hadisin Muslim wanda Imam Ibn Majah shi ma ya rawaito hadisin haka Imam Ahmad a cikin Musnad yana cewa la tahasadu kada ku rinka yi wa juna hasada in ka ga mutum Allah ya mishi wani baiwa to ka ainihin wato yi mashi addu'a Allah ya sa mashi albarka a baiwa. Ilimi ne, dukiya ne, wani abin alkhairi ne, kai mashi fatan alkhairi, kai ma sai Allah ya kawo maka naka. Da haka manzo Allah ya ce ku daina yi wa juna hasada. Wa kad ahsana man qala sai ya dauko wani zance na wani mawaki shi ma da yayi a irin wannan munasabar yace wanda yayi wannan zancen ya kyautata yana cewa isbir ala kaybil hasu difa inna sabraka qatilu ya kai da ake yi wa hasada ka yi haƙuri akan makircin da mahasadin na yake maka an fahimta ko domin haƙuri da za ka yi ko to shi zai zama ma wato shi zai shi zai kashe shi yana maka hasada kai baka ma kalle shi ba baka ma san yana yi ba ka ci gaba da da da da, da harkar gabanka kawai fannaru ta'kulu ba'daha illam tajidu ma ta'kulu ka'ida kenan idan kaga aka kunna wuta aka rura wuta wuta ya kama ci ba a saka mai fetur ba ba kananzir ba leda ba takadda to me zai faru in ya rasa abin da zai ci sai kama cin kanshi to haka wuta haka mai hasada idan ya maka hasada kai banza da shi to zai dawo ya rinka cutar da kanshi sai ka ga yana ta tsimbirewa kai kuma kana ta bulbul abinka ina fata an gane Allah ya kyauta wuta in bai samu abinci ba sai ya kama cin kanshi wa min al-mu'saf jidda mala yace daga cikin abin takeici ne girma tajidu anna akthara alladhina yuhawiluna isqata ulama'i sunna amama an-nasi yad'una sunna aiba wallahi ga abin takeicin jama'a mafiya yawan waɗanda zaka ga kokarin su kullun su ta cin zarafin malaman sunna su ta nuna aibin su suna nuna baskiya ba suna ta musu gyaran li'irabi da larabci ba haka bane fi ta kirga kurakuransa a cikin muhazara ya ce za ka ga mafi yawansu suna ikirarin ma wai su ma fa ahalus suna ne su ma fa kala ya ce wannan abin takaici ne ma annahum kama kala sha'ir kala ya ce tare da cewa a alal haƙiƙa su fa ba ba sunnan ne na gaske yake a gabansu ba ba kuma ilimin ne su ma na gaskiya suke da shi ba kamar yadda wani mawaki ne da yake cewa tafaddara littadrisi kullu muhawwisin بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاعر في كل مجلس لقد حظلت حتى بدا من غزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس yace kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ne tasaddara littadrisi kullu mu'awwis kowane jack and hari kowane ma habba wa dabba shi ma ya hau kan kujerar malanta ya kafa kamera yana inna alhamdulillah shi ma ya zama malami ba haka bane jama'a yace balidun tusamma bil faqih al mudarris ba gidaje ne amma yana kiran shi yana kiran kanshi malami wani kaji ma yana ce ma kanshi ash-sheikh shi zai rinka kamba ma kanshi da kanshi shine ash-sheikh ash-sheikh kaza kaza al muhaqqiqi al mudamdami al duk wannan laƙurba manya-manya Allah zai kanka bawa kanshi Allah ya kiyaye sai ya ce fa haƙƙun li ahlil ilmi an ya tamathalu ya ce gaskiya ne abu ne wanda ya dace ai koyi da malamai ma'abota ilimi bi baitin qadimin sha'in fi kulli majlis saboda al'amari ne wanda ya riga ya gama kowane gida an fahimta ko kowa na son ya koyi da wani na sama da shi ko sai ya ce amma shi wannan wanda ya ƙosa ya fara kuna tun bai tafasa ba laƙad hazulat hatta badamin huzaliha kamar ramamman akuya ne wanda akuyan tara ne tara ne an fahimta ko saboda cutan da ya kama ta hatta samaha kullu muflisin sai kuma aka kai akuyan kasuwa da Allah wanda bai da ko sisi shi ma ba zai zo ya kai akuyan ba inda ya san wannan ba wani abin a kalla ba ne ko yawwa sai zai ce nawa in aka ce sai ce kai wannan ma bai yi ba to haka aka mai da kujeran malanta kowa na ganin abu ne mai sauki shi ma ya hau kan kujeran malanta ya ce shi sheikh ne ya ce shi allama ne ya ce shi alfadil ne ya ce shi alkaza alkaza ne Allah ya kyauta ya ce tarahum ya tatabba'una akhta ulama kun ga magana ko zaka ga irin wa'annan wai su aikin su shi ne su rinka ƙididdiga kurakurai ko kusakuran da malamai ke yi wayan shiru na ha'abara wasa'ilil ilam sai kuma su fito kan social media suna ainihin wato yada waɗannan kurakuran wa fi durusihim haka inda suke zama da sunan suna darasi sai ta faɗin malam wani a wajen abu kaza ya faɗi kaza ba madadin abu kaza da ya kamata ya faɗa wala'alla dalika man min faqdil adabi Allah ya ce wannan kuma ba abun mamaki ba ne, ƙarancin ladabi shi ya kai su zuwa ga haka. Ƙala sha'iru, barka ji abin da wani adibi ya faɗi daga cikin ainihin wato udaba na larabawa yake cewa laisal yatimul ladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi wallahi maraya ba shine wanda ya rasa iyaye ba ai ba washe mai karin magana makamaci wannan ko babu maraya sai rago to maraya ba shine wanda ya rasa iyaye ba wanda yake maraici maraici na gaskiya shine mara ilimi mara ladabi in ka ganshi bai da ilimi bai da ladabi to ka ji tausayin shi maraya ne Allah ya kyauta qala ibn al-mubarak mala abdullah ibn al-mubarak yace nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadith yace wallahi a wannan zamanin abdullah ibn al-mubarak a karnukan yana daga cikin malamai magabata fa amma ka ji abin da yake cewa yace mun fi bukatan a koya mana ladabi da tarbiyya fiye da a zaunar da mu ana ta koya mana haddasana wannan irin ladabin shine abin da muka rasa a yau jama'a wallahi cycle ɗinmu a yau waɗanda suke tutiyar ɗaliban ilimi ko malanta ladabin nan suka rasa shi yasa kaga harkar tasu ta koma yadda ta zama a yau ai nan kurkusa a da idan ɗalibi ya je zai koyi ilimi a gaban malamai a zauruka abu na farko da za a koya mashi shine karatun ladabi za a koya mashi ta'alimul muta'allimi ila tariqi ta'allum saboda ka koyi yaya ya kamata ka zama dalibi amma yanzu daliban yau fa da bulugul maram yake farawa shi ma bulugul maram din saboda ya kosa kai wani waje ne zai yi mukabala da wani da haka zai fara kai za ma iya zuwa ma fa ya ce malam kaga buɗo can tsakiya yau wannan zaka koya mun nan daga nan kawai sai ka ji shi ya hau social media to ina ladabin ka ji abdullahi bin mubarak tun karnin farko farko karni na biyu ko na uku yake cewa mun fi bukatar a koya mana ladabi da tarbiyya fiye da a koya mana tsuran karatun to yanzu tsuran karatun ne ake koya wa mutane da haka babu ladabi a ciki Allah ya kyauta wannan magana na cikin littafin tazkiyatu sami na al-khatib wa an khalid ibn nazzar qala Malam Khalid ibn Nazar shi kuma yace sami'tu Malik ibn Anas yaqul naji Imam Malik Imam Darul Hijra da kake ji ake cewa mazhabin Malikiya to shine Imam Malik din ga abin da yake cewa lifatan min Quraishi yana gaya wa wani matashi daga cikin Larabawan Qurayshawa yace mishi yabna akhi ya kai dan dan uwana ta'allama al-adaba qabla an tata'allama al-ilma ka je ka koyi ladabi da biyayya kafin ka fara koyan ilimi yau ɗalibi ne in ka ce mashi ya zo ya fara koyan ladabi da biyayya kafin a fara koya mai ilimin don Allah da in ya zo yau gobe to jibi ba za ka ƙara ganin shi ba ya zo makaranta ya zo da littafi za a fara karatu sai ka ce to ba a zo kan wannan littafin ba tukuna ga abin da ya kamata a matsayinka na ɗalibi ga yadda ya kamata ka rinka rayuwa ga yadda ya kamata ka rinka mu'amalantar malamai kuka yi wannan karatun har aka tashi gobe ma sai ka dasa har yau ba a buɗe littafi ba in ya je sai ce kai wannan makaranta ba a karatu har yau ba ba a fara ba ba duk wannan da ake yi shi a wajen shi ba komai bane to ka ji su Imam Malik irin karatun da suka yi kenan shi yasa su suka yi albarka wali mansur al-faqih wani babban malami al-mansur al-faqih shi kuma yana cewa ala kulli man dhalla hasida أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب yana cewa ka saurara ya kai mai jina ka gaya wa wanda ya maida ɗabi'an shi shine yi wa mutane hasada ka ce mishi a tadiri alaman a sa'atar adaba ka san wa kake munana wa ladabi kuwa ka san wanda kake wa rashin kunya asa'ata ala Allah fi hukmihi Allah kake nunawa rashin kirki Allah kake cewa bai isa ba domin Allah shi ya rarraba wannan baiwan ya ba kowa mun ji wancan ayan ko am yahsuduna an-nas ala ma atahum min fadli ala ma atahum Allah min fadli suna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su to kai da kake yi wa wani hasada kake yi wa wani da Allah kake yi ba da shi ba shine yake cewa idza anta lam tarda li ma wahaba in baka gamsu da abin da Allah ya mun ba to da Allah kake yi sai ce wantilaqan min hadha jama'a masu ainihin wato bibiyan wannan darasi malam yace abinda zamu ƙara akan waɗannan gabatarwa jama'atu ba'da aqwalil ulama yace ba wai wani aikin a zo a gani nayi ba zantuttukan malamai kawai na tattaro saboda bukata mu ƙara kusantar da mutane zuwa ga zantuttukan nasu domin zantuttukan za mu zo mu ji kuma fara ji tun anan a littattafai manya-manya yake ɗaukowa to a matsayinmu na ƙananan ɗalibai watakila kafin mu fara karatu a cikin wani littafin bayan zuba to amma muna buƙatan wani zance a cikin littafin ya ce to shine sai na yi aikin cicciro mana waɗannan ayyukan malam kabiru kenan ka ji tawazu irin na malamai yana cewa shi fa ba wani abun a zuwa gani yayi ba ya tattaro ne haka malam Dr. Sani shi ma ya faɗi a nashi littafin yace kawai na dan dauko misalai ne daga littattafan malamai domin ainihin wato ƙara a nuna wa ɗalibai me ya kamace su da haka yace jama'atu min ba'di aqwalil ulama min as-salafi wal khalafi daga zantukan malamai magabata da na yan baya fi wujubi ihtirami ulil amri min al ulama wajen yi musu bayanin dole ne fa jama'a ba wai ganin dama bane wajibi ne su girmama waɗanda Allah ya ba su jagoranci na al'amarinmu. waye Allah ya ba jagoranci al'amarin mutane, malamai ne, za mu zo mu ji ayoyi da tafsiri da malam zai ɗauko. Wal umara sannan kuma shugabanni, waɗannan su ne jagorori, malamai da ainihin wato shugabanni. Sai ce litambihu talabatil ilm domin in faɗakar da ɗalibin ilimi. wasa'iril musulmina ala wujubi ihtiramil ulama da sauran musulmai in nuna musu wajabcin girmama malamai li'annahum warasatul anbiya domin waɗannan malaman fa sune magada annabawa wa wukala'ihim idza lam yuhtaramu lam yuhtaramu al anbiya sannan ka'ida ne kuwa in dai ba a girmama waɗannan malaman ba waɗanda sune wakilan annabawa to tabbar su ma annabawan ba a girmama su kenan ina fata an gane kama a ce shugaba ne ya aiko dan aike ya zo ya gaya maka sako sai ka wulakanta dan aiken nan a hakika dan aike kake wulakantawa ko amma wulakanci yana komawa ga wane ne da shi shugaban wanda ya aiko shi to Allah ya ce malamai su ne magada annabawa sai ka wulakanta malamai to wulakancin za ta yi fuffuke ta tashi ta yi sama ta je ina ta je zuwa ga annabawan sai zama yanzu annabawa kake wulakantawa mala yace wa hadha khatirun jidda wulakanta annabawa kuma yana da hadari jama'a wa kad yamassu imanat ta'ina fihim domin hakan yana iya shafan imanin wanda yake sukan su da haka wallahi daga sukan malamai ko imanin mutum na iya samun matsala wala ya'ni hadha annahum ma'sumun amma fa wannan duk abin da ake jan hankalin nan ba wai ana son a nuna wa mutane cewa to shi kenan kuma malamai sun zama wasu ƙananan alloli ba sa kuskure ba a'a ba haka ake cewa ba suna yin kuskure kamar yadda kowa ke iya yin kuskure domin ba masumai bane amma abin da ake cewa shine ko da sun yi kuskure bai baka yancin ka wulakanta su ba ina fata an fahimta jama'a da haka malam sai yake cewa ba wai muna cewa malamai masumai ne ba sa kurakurai kusakurai ba a'a wala yukhti'una ba kuma sayin kuskure walau yaf'aluna ma huwa khilaf al-haqqi wala yaf'aluna ma huwa khilaf al-haqq kuma ba a ce ba sayin ganganci ba ma wani lokacin wani lokacin ga abin da yake daidai sai su aikata ba daidai ba duk wannan na iya yiwuwa ga malamai saboda mutane ne su an gane ko walakin yace amma abin da muke cewa shine تنبيههم وتصحيح تنبيههم وتصحيح عطاءهم ولكن تنبيههم وتصحيح أخطائهم يكون على وجه الاحترام والنصيحة idan har ya tabbata sun yi kuskure in har ya tabbata malami ya yi ganganci to za a yi musu nasiha a cikin girmamawa da ladabi ko mun fahimta jama'a ai an samu Mala Abdullahi ibn Wahabin, almajirin Imam Malik. Imam Malik da muke maganar shi yanzu, wata rana Imam Malik ya karatu game da alola da tsarki sai aka yi mishi tambaya, ala gafata malam ina hukunci in za a wanke kafa a rinka tsefe yatsun kafa da da dan karamin yatsan nan na hagu a tsatsefe yatsun kafa ina hukuncin shi sai ce wannan ai ba wani karatu akan shi ku bar mutane kawai su zuba ruwa a kafa su wanke kar ku matsa musu aka tashi aka tafi ashe ko karatu ne wannan magana amma me yasa Imam Malik ya faɗi wannan bai sani ba amma ɗalibin Abdullahi dan Wahab sai natsu sai da aka tashi makaranta kowa ya tafi sai biyo malam shi kadai sai ce Allah gafarta malam akwai abokin ku dake kasan Misra wa kenan ha Lais dan Sa'ad al-Misri barakallahu fikum abokin Imam Malik ne tare suka karatu yace na je wajen shi ya taɓa karantar da ni hadisi ya ce wane ya karantar da shi daga wane daga wane cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tsefe yatsun kafan shi da hannun hagu ranar imam malik ya fara jin hadisi yana jin malaman laisu kuwa ya ce innahu hadisun hasan ya ce wallahi wannan hadisi ne tabbatacce ban sani ba da ya ce amma yanzu Allah saka maka da alkhairi ka mun gyara kun sa abin da ya faru shi Abdullahi dan Wahab yace bai ƙara yi wa kowa maganan ba bai shiga social media yana cewa jama'a ashe Imam Malik din ma bai san hadisan ba Allah bai haka ba daga shi sai Maliku yace ana dawowa majalisin karatu na biyu sai naji Imam Malik ya gyara fatawan shi yace jama'a sunna ne tsefe yatsun kafa da da yatsan karami yanzu an samu gyara ko ba samu ba an yi wa malami gyara ko ba ya mishi ba amma cikin cin mutunci cikin girmamawa na fatan jama'a gane da haka ana yi wa malamai gyara amma cikin girmamawa sai ya ce waqad sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wanda al-Imam Muslim ya fitar manzon Allah ya ce addinun nasiha addinin musulunci to yana kewaye ne da yi wa juna nasiha tun daga sama har ƙasa akwai nau'in nasiha da ake yi a kowane gaba to addinin musulunci haka yake sahabbai suka tambaye manzon Allah kulna liman suka ce ga wa za a yi wannan nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lillahi Allah da ya halice mu shine yake da haƙƙin ai masa nasiha na farko to yaya ake wa Allah nasiha ku karanta jami'u jami'ul ulum wal hikam da ibn rajab al-hanbali yayi sharhi mai kyau ga wannan hadisi wanda in ka karanta za ka ƙara fahimtar me ake nufi da hadisin nan abin da ake nufi da nasiha ga Allah shine duk abin da Allah ya umarni ka bi duk abin da Allah ya hane ka bari kai imani da Allah shi kadai babu abokin tarayya to kai wa Allah nasiha kenan an fahimta ko wali kitabihi sannan kai wa littattafan Allah nasiha yaya za ka yi wa littattafan nasiha shine ka girmama littattafan a matsayinsu na maganan Allah shi yasa kaga musulmai suke girmama alkur'ani hatta inda za su aza alkur'ani wuri ne mai daraja ba a wulakanta alkur'ani sannan kuma a rinka koyan karatun ana karantawa ana kuma yin aiki da shi wannan shine nasiha ga qur'ani wannan shine nasiha ga littattafan Allah an fahimta ko sannan wali rasulihi sai nasiha ga manzannin Allah ta yaya ta yin imani da su gaba daya manzanni da Allah ya yi bayaninsu minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus dukkan imani da su jama'a an fahimta ko in an ambaci sunan su kai musu salati da sallama salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina wal rusul ajma'in ka rinka musu salati an fahimta ko daga cikin su akwai ulul azmi wasu suka ce su ne dai dukkan gasu gaba ɗaya wasu suka ce a wasu ne daga ciki wannan ba muhallin tattaunawa bane a yanzu sannan abinda ainihin suka zo da shi na wahayi daga Allah kai imani da shi kai musu da'a ta'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badu Allah illa bima shara wannan shine nasiha ga manzanni an fahimta ko sai kuma wali a'immatil muslimina wa ammatihim sai jagororin musulmai to muhalli shahid kenan su wane ne jagororin musulmai su ne malamai a karan farko sannan shugabanni na siyasa wato siyasar rayuwa siyasa irin na shugabanci ba siyasa na demokradiyya ba fa ina fata an gane za mu zo mu ji wancan ayan malam zai mana tafsiri da kansa ina fatan jama'a an gane sai yace wa ammatihim sai kuma ga magarin musulmai sauran mu ya ku bayi to yanzu kaga wa aka kyale a cikin musulunci ba wanda aka kyale sai kayi mishi nasiha amma kowa da irin nau'in da salo yadda za a yi mishi nasiha wahum min a'immatil muslim kun ga magana yace malamai kuma suna daga cikin jagororin musulmai qala ibn rajab fi jami'il ulum wal hikam ga inan ma ya dauko mana kadan daga cikin maganganun yace ga maganganun ibn rajab a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam wan nasiha li a'immatil muslimin yace nasiha dinnan da aka ce ayi wa shugabannin musulmai ta yaya za ka yi musu nasiha sai ce mu'awanatuhum alal haqqi ku taimake su akan gaskiya jama'a kun ji da haka kana tare da malam wani a'a ku ne ɗan kanzagin shugaba wani abinda yake akai gaskiya ne ka taimake shi akai in ba gaskiya bane to kada ka zama fati wajen yin wannan abu abinda za a cutar da wani za a zalunci wani za a yi wani magudi za a yi rashin gaskiya za a yi danniya za a yi kwace za a yi fin karfi za a ci dukiyar mutane wallahi kaza ka zama fati a ciki wannan ba nasiha ba ne amma abin da yake na gaskiya ka taimake shi a kai kun ji yadda ake musu nasiha ko sannan ne sai ya ce wa ta'atuhum fihi sai kuma kai musu da'a a cikin wannan jagoranci malamai su karanta mana ayoyin Allah su karanta mana hadisan manzan Allah sai mai musu da'a gwargwada abin da suka yi mana bayani na abin da Allah yake nufi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa tadhkirihim bihi sannan su karan kansu ka rinka tuna musu maganan Allah da manzan Allah ina fata an gane wa tanbihuhum wa tanbihihim fi rifqin wa lutfin sannan ka rinka musu tambihi in sun saki layi in sun kauce hanya amma cikin tausasawa da kuma natsuwa ba hayaniya za ka yi ba ba rashin ladabi za ka yi ba cikin natsuwa ku ji yadda muka ce ibnu wahab yawa ma malik gyara yanzu waye ɗalibin shi zai mai wannan yanzu da ba zai ji daɗi ba tsakani da Allah amma baka ankara ba kawai sai ka ji labari a social media ana ta magana cewa ga wani ɗalibinka na yana ta maka raddi za a ce yanzu ko gyara kaga dole dan adam ba zai ji daɗi ba na fata an gane kuma a ka'ida kamar da imam muslim ya rawaito a cikin sahih dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kayi wa mutane mu'amalar irin yadda kake son su maka ai maganar da kaje an boko ke cewa respect is reciprocal gaskiya ne kai mun ne in yi maka an gane wannan da kyau ko wa mujanabati alwusubi alaihi kaga sannan ka nesanci duk wani abu da zaka auka cikin alfarmansu ko mutuncinsu waddu'a lahum sannan ka rinka musu addu'a bitawfiq cewa ya Allah ka datar da shugabanninmu ya Allah malamin mu ka koye mana aibinsa kada ai haka magabata suke addu'a wallahi amma mu yau wai har sai ta kamera muke yi domin mu gano wani aibi da malamin mu yake yi har sniper muke turawa ya je ya bi diddiki ya gano menene malam wane yake yi ne saboda dai mu kama shi da laifi saboda mu gane kuskuren shi amma magabatan wallahi ba haka suke yi ba addu'a suke ya Allah malamin mu ka ci gaba da barin mana mutuncin shi muna ganin girman shi har lokacin da bai aukuwa zai auku tsakanin mu da shi ko ya mutu ya bar mu ko mu mutu ba shi sai ya zan muna girmama juna in yana da wani aibi ya Allah ka koye mana aibin kada ka sa ta bayyana gare mu amma yau da an ji kishin kishin wani ya yi wani abu to yanzu za mu a kafa aikin bincike ne yanzu sai an gano matsalan domin a zo a yi tabbihi shi a zo a tozarta shi to kaji yadda ake wa malamai da shugabanni nasiha shine ka rinka roƙan musu addu'a Allah ka datar da su haka kuna da shugaba wanda shine jagoran ku yake aza muku a tsari da dokoki ku rinka roƙon Allah ya datar da shi abin da yake daidai amma yanzu wani gani yake haramun ba'idu yayi wa shugaban shi addu'a ta alkhairi jama'an gane wannan da kyau wanda idan da zai gyaru gyaran zai zo hakanka amma an kace kada ai mishi kuma ka cika ba da tsine mishi kai zaka kai ne at the receiving end wa hasful aghyari ala dhalika gani ko sannan ka rinka kwadaitar da wato duk waɗanda suke da a kwaɗayi a kan waɗannan abubuwa waɗannan maganganu ya ɗauko su a cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam sharhi ne na littafin arba'una hadis musa arba'una hadis alimamun nawawi allah ya ji kashi da rahma ya kawo wasu hadisai ne arba'in dogaro da wasu hadisai duk da ba su inganta ba da ake cewa duk wanda ya haddace wa al'umma hadisi arba'in yana da falala kaza da kaza shi yasa za ga malamai da dama suna yin rubuce-rubuce na littattafai arba'una arba'una to a wannan salon ne imamun nawawi shi ma ya arba'una hadis tare da shi Allah ya sa albarka a nashi malamai suka ce duk inda rana ke kai zuwa gare shi a doron duniya sai da littafin arba'una hadis ya ji littafin ya yi albarka ina fatan jama'a gane to hadisai arba'in da biyu ya kawo da ibnu rajab ya zo zai yi sharhin to shi kuma sai ya ƙara guda takwas sai suka zama hadisai hamsin sai ya sharhin hadisan gaba ɗaya shi kuma ya ce da ya karanta hadisan sai ya gane imamun nawawi ya bi wasu tsari ne na kawo hadisai wanda suke takaitattu amma kuma da karatu mai faɗi a ciki ai daga ciki ne ma aka yi mana muhazaran wasu hadisai jiya ko to shine sai ya ce akwai wasu hadisai wanda yana ganin suna da kamanceceniya da su amma bai kawo su ba shine shi ma sai ya kawo sai suka cika tilka hamsuna kamila ina fata gane to shine yayi musu jami'ul ulumi wal hikam sai mala yace walaysa mimma yuhmadu uqbahu dhikru uyubahum bainan nas ba abun burgewa bane ba abun godewa bane a ce mutum shi kawai bai da aiki sai fadan aibin malamai yace ba abun kirki kake yi ba tare da cewa zaka ga jahilai suna helin ɗinka suna cewa yawwa dama irinku ne malaman Allah masu faɗin gaskiya dama mun rasa irinku to Allah ya tsare mana kai kai kuma saboda wawa ne kai sai ka rinka biye wa jahilai ai akwai wauta jama'a ya zan wai malami jahili zai rinka direction karatun shi madadin kai da kake malami zaka gyara masa rayuwa amma wai jahili ne zai ce malam ya kamata yau an jima a karatunmu din nan na tafsiri ka yi magana a kan wane sai ce shi kenan an gama don Allah da a kan wane nan ko za a gama tafsirin kaga ragaman shi suwa suke juyawa kenan jahilai to malam ya ce ba abin birgewa ba ne ba abin yabo ba ne a ce wai mutum shi kenan aikin shi faɗan aibin mutane ko na malamai wa fi wasa'ilil ilam al-internet musamman wannan zamani da internet ya zo ya zama order of the day kowa yana son yayi wani abu da zai yada ai ta ganin shi ai ta ganin shi ina fatan jama'a an gane Allah ya kyauta li'annahu yusabbiba ihtiqarahum inda awamin nas domin a lokacin da kake fadin aibin wane da wane din nan to kana zubar da mutuncin shi ne a gaban jahilai koda kuskuren da yayi gaskiya ne kuskuren sai ka makalewa wannan kuskuren sai kai ta cin mutuncin shi to yanzu su jahilai za su fahimci beyond kuskuren yanzu su za su ga a to ashe mutumin banza ne ma to duk inda su suka je sai su faɗi mummunan abu sama da yadda kai ka faɗa haɗarin da ke ciki kenan to yanzu kuma intanet ya riga ya zama mana bala'i Allah ya kyauta Allah ya kyauta shi yasa wallahi ko da wasu malamai ke ganin wai a ana iya duban lalura irin na zamani a ainihin wato a yi mu'amala da waɗannan hotuna na kamera da karantarwa da sauransu amma su ɗin da suka tafi akan haka suna ganin haramun ne duk abin da ba irin waɗannan ba wanda zai haɗa da cin mutunci bayyana tsaraici haramun ne ɗaukansu a waɗannan kameras wasu kuma suna ganin kwata-kwata ma a bar shi ma kawai amma ina abin da ya gani yanzu kowa a gidan kowa aljihun kowa da shi da ka buɗe har wanda baka san da shi ba ma zai zo maka da kanshi ba da haka ake ganin komai din ba saboda abin algorithm ne lissafi ne a cikin wayoyin mu ba mu sani ba daga sanda ka hau kan yanan gizo ka latsa wani abu to shi wannan ka'ida da lissafin da aka shirya abin da shi duk wani content da aka ga yana da kama da shi to sai a ta ingizo maka su kai kuma sai kai ta enjoying kana ta opening kai ma kai ta gulma kana leƙen asiri ko? kai ma za ka yi bayani a gaban Allah. Wallahi jama'a, shi ne maganan can da muka ji Ibn Sirin yake cewa, abu mafi karanci da za a kama ka da shi a ranar lahira ko ya fi maka haɗari fiye da abu mafi girma da za a kama kowaye da shi don ba ruwanka da shi inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum kowa kayan shi zai ji da shi mala ya ce to wasail al'ilam al'intarnet waɗannan kafafe na sada zumunta mutum ya je ya ta yaɗa ɓarnan wani li'annahu yusabbibu tiqarahum inda awamin nas hakan zai sa mutane su zubar musu da mutunci su wulakanta shi wa adami al'akhazi min ilmihim sai a wayi gari duk ilimin da suke karantarwa ma bai da kima a daina ɗaukar iliminsu wa bizalika yahliku da zaran mutane sun ɗauki wannan matsayin ko to shikenan sun hallaka sun ɗauki matsayin cewa malam wane ashe ɗan iska ne ashe banza ne duk karatun shi ma ya zama banza to ya hallaka saboda me zai karyata abin da Allah ya ce a yi domin malamin ai akwai sanda ya faɗi gaskiya ko to shi kuma bai da ma'aunin da zai tantance wani ya nuna mai cewa malamin banza ne shikenan sai ya watsi da ilimin gaba daya shikenan malam yace kaga ya hallaka yace wallahu almusta'an Allah ka taimake mu bal malam yace kai alwajibu abin da yake wajibi tawjihuhum وإرشادهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نصيحة أولي الأمر kace abin da yake wajibi kai ka shiryar da mutane ka nuna musu abin da yake daidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wancan hadisi na Muslim game da yin nasiha ga jagorori annabi yace man arada an yansaha li bi sultanin fala yab fala yabdahu yabduhu alaniya duk wanda yake da wani nasiha da zai yi wa jagora shugaba wani babba a cikin al'umma to kada yi wannan abin a bainan jama'a wannan shi ne ƙa'idar da manzan Allah ya bada za ka yi wa wani shugaba gyara za ka yi wa wani malami gyara annabi ya ce kada ka yi shi a kan idan mutane jama'a wani kan idan mutane ya wuce mutum ya yi abu yanzu a intanet ya ma fi haɗari fa fiye da yadda muke zaunan nan mutum ya zo ya bayyana aibin wani a cikinmu nan don muna yanzu iyakanmu kenan ko amma a intanet duk duniya ne tanabi ya ce la yabduhu alaniya kada ya yi shi a bayyane walakin idan har ka tabbatar don wani ma fa kun san wani abu jama'a da zai ba ku mamaki a daidai lokacin da wani zai ce malam wani ya yi kuskure wala Allah shi fa a iya nashi ilimin ko a iya nashi hankalin yake ganin wannan abin kuskure ne kila ma a hakika abin ma ba kuskure bane ko kun fahimta jama'a da haka sai ya tafi ya gama kuskurantar da shi sai kuma a zo a nuna mishi wajihin abin sai kuma ya turus sai ya zama ya ji kunya abin da ya dauka kuskure ne sai ya zan yanzu ba kuskure bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma kaga inda da yake tunanin abu kaza kuskure ne ya je ya same shi kamar yadda manzon Allah ya ce malamin zai mushi bayani wanda zai fahimta kaga da ya fahimta ba zai yi wannan abun kunya a bainar jama'a ba amma shi kafan shi har rawa yake yi ya kosa ya je ya faɗi wannan abun dan a ce shi ma yanzu ya kai matsayin shi ko ya wuce shi ko kaza ko kaza ko kaza da haka sai manzon Allah ya ce kada ya bayyana wannan kuskuren a bayyane ya je ya kama hannun shi da ya akuza biya dihi fa ya haluwa bihi sai ya je su keɓe daga shi sai shi fa in kabila minhu fa zaka sai ya ce mashi kaza na ga kayi ina ganin kuskure ne saboda kaza saboda kaza in Allah ya taimake shi ya karba manzo Allah ya ce ka sauke nauyi ka kuma ka samu ladanka dama kai ne kake so ka samu lada a wajen Allah wa illa a kaddara the worst situation shine yake karban gaskiyan ko an mai gyaran ya ki karɓa sai manzo Allah ya ce kana qad addallazi alayhi kai yanzu ka kubuta kuma har ya mutu in bai gyara ba ko Allah ba zai tambaye ka ba yanzu tunda kai ka kebe da shi ka ce mai abu kaza ba daidai bane ga aya ga hadisi ga maganganun malamai sai ya ce naji amma ina nan akan shi to kakka ƙara yin magana akan abu kada ka ce yawwa na gama tsaida mai da hujja gobe za mu haɗa kan shafi na karfe tara da rabi na dare ina fata fahimta wallahi annabi bai ce kai haka ba annabi ya ce to ka kyale shi iya haka dama abin da ake so ya tabbatar ala ilmi cewa abu kaza da yake ba daidai bane kuma an nuna mishi inda Allah ya so shi da alkhairi zai gyara to tunda yanzu bai gyara ba kai ka gama naka haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne wanda al-Imam Ibn Abi Asim ya fitar a cikin littafin sa As-Sunna haka a littafin Zilalul Jalna Malam Nasiruddin Albani ya yi takhrijin hadisin kuma ya bayyana cewa hadisi ne kyakkyawa wallahu as'al wallahi as'al malam Kabiru Umar Maru yace Allah nake roko an yi asimana minaz zalali ya tsare mu daga zaniya wal waqi'ati fi khairin nasi ya kare mu daga shiga cikin mutuncin mafi alkhairi cikin mutane wa an yahdi alladhina btulu bi hadha al-amr waɗanda su kuma Allah ya riga ya jarabce su suka fara taba mutuncin malamai Allah ya shiryar da su ala hadha al-amr al-azim wannan al'amari mai girma bi an yatubu Allah ya sa su tuba su dena wa yaslukul jadda su dawo kan tafarki na gaskiya sai ya ce wallaha wallahu huwa alhadi ila sawab Allah shi yake shirye da mutane zuwa ga daidai wa ma kana sawaban fa min Allah a cikin wannan aiki da da yayi da abin da yake daidai ne to wannan daidan daga Allah ne wahdahu la sharika la shi kadai ba wanda suke tarayya lahul fadlu wal minna falala da dacewa dama nashi ne wa ma kana min khata'in to abin da ya kasance na kuskure kuwa ko kuma wa makana khata'un abin da ya kasance kuskure fa minni wannan kan kuskure daga gare ni ne wa min ash-shaytani haka daga shaytan ne wallahu wa rasuluhu bari'an Allah da manzansa da manzansa sun barranta daga kuskure wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara sai ga Allah katabahu wanda ya rubuta wannan risala Muhammad Kabir bin Muhammad Malam Kabiru Umar Maru Allah madaukakin sarki ya samu dace dan wa masu albarka yanzu muka gama jin ne malam yake son ya gaya mana a cikin risalan nan a zama biyu to sauran bayani kuma sai mun zo majalisi na gaba insha Allah muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana mutuncin mu mu ma kurakurai da muka yi daga gare mu ne abinda muka faɗi na daidai kuma daga Allah ne shi kadai wanda shine yake da perfection mu kan ba mu da perfection Allah ya gafarta mana ya kuma tabbatar da mu abin da yake daidai wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah